بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسطرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداد العظيم يا همة الشيخ الرضي لنا بهذا المعظم واجعل في تدبرة الجاهلين بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريما وتكريما واذكر مقام المحمود الذي وجه انك لا تملك البلاد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشهد ان الاباء انا مؤمنون ربنا اشهد ان الاباء انا مؤمنون وهذا ربك لقيت اما يكون الله على المرسلين الحمد لله كلام يا رب سورة القلم سورة كلام ما يمكنها كان القلم مكية أنزل إلى مكة وآياتها آية اثنتان وعشرون آية الآية حسن الوجود بسم الله الرحمن الرحيم نون الله أعلم بمراد بذلك أهم حروف الهجاء shi yana ɗaya daga cikin harufan hijaiya guda ashirin da takwas a wakila wasu canutun nan a dawatu saboda abin da ya baya wani kalan da alkalami ya ayi magana a kalami to a yi tawara ya ayi magana tawara da wata mata kalami wata magana ce wata magana kuma an ce nun nan wani jini ne wata Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari ya kewa duniya gaba ɗaya wanda Allah ke cewa alam tara anna natil arda da qurha min ibadiha shin mutane ba su muna tauye kasar duniya ba take fanta ana rage ma kasar duniya ba ɗin to abin da malamai suka ce shi ne wannan shi wanda ya kewa duniya sun tatta a rana aka tashi in ya ji yunwa ya riga ya kewa duniya ba shi ɗai in ya ji yunwa sai ya fi ƙarfin biyar to da ya rubaitun jinin sai kawai kamar duniya wannan tsayin wawo kenan riwaya ta uku cewa a'a na kullu hamila da rabiya rage duniya da ake yi ta jamfanta shi ne kawo abubuwa na ci gaba wanda da in za a tsaya wuri kaza sai an kwana kaza to yanzu a rage bangon cikin ɗan mintona an kauye to shi ne kawai kamar duniya ala ayi halin ma'anoni ne suna dama wani ƙanun tawada kenan wani kalami da alkalami Allah yana rantsuwa da tawada yana rantsuwa da alkalami shi Allah ya mashi ne rantsuwa da halitta amma saboda babu wani abu wanda ake girma wanda ya kai girman Allah za a karanta shi dole sai ya bayan Allah don Allah shi kadai ne to in rantsuwa ta kama rantsuwa sai ya zaɓi wani abu mai muhimmanci cikin halittar da ya yi sai ya girmama ta ya rantsuwa da ita amma kai da adam ba za ka yi kowa da mutum ba ko ni matsayin shi ko ni girma ne iyaka dai a sai a yi kowa da Allah ko tuna ne ne ko ni ko ni ne ko aika wannan kuma ana yi kowa da haka a romayin turuna da abin da ake rubuta ko kuma yan turuna ai wa ma tafsirul mala'ikatu Allah ya rubuta da abin da mala'iku ka rubuta ne da hayyi na alhairi wanda za da maslaha ba shi ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بمجنون الله سبحانه وتعالى يا رب الله كيف أموت وحن كريمني بنعمة ربك صبر الله يا ما نعمة نعمة فذاك بينك أشياء كمارش مارش لا don ta kama da kowa ba kamar kamar da kahirai ke cewa ba suna cewa wai mahaukaci ne kai amma dai a duk da kabila shi ne Allah ya ba da ima mai girma duk da kuma ya ba da annabta wannan suna hadisi ya ga gaba a shi hadisi a tsayin gaskace ba a naka ba ta ba da wata ala alƙalar farko hadisin Allah shi ne alƙalar Allah ce ma alƙalar ko ku zo ku rubuta sai ki zama mai jini zan rubuta sai ce ka rubuta mata na abin da aka taɓa can baya ko ma ya rubuta abin da za a yi nan gaba da abin da za a yi har zuwa ranar kiyama haka taɓa mata na sai rubuta abin da aka yi da abin da za a yi da abin da za a yi ilanin kiyama har zuwa ranar kiyama wani da alƙalamu an gama rubutawa an ɗauke alƙalami kuma takardar da aka yi rubutu ta riga ta rushe balle a gane a canza ba canza kowa ta duniya to kun kada abin da an rubutu a duniya ita an ƙara kuma ita an damu kuma ita ta shafi rubuwa ko ka gan kanka irin wanda kaka rubuton kanka da yake wanda ka bukata shin an faɗa ma za ka mutu akan wannan hali wallahu alam don haka da wanda ake da shari'a da wannan aikin da matsala to kowa yana roƙon Allah ya sa mai kyakkyawar aƙiba amma Allah ya yi albishi da cewa wal aƙiba da zuwa kila kyakkyawar aƙiba tana da marƙon Allah in mutum ya ga Allah Allah shi ya tsoro a hanya ta kiyaye wurin Allah to goyin Allah yana da alamun samun kyakkyawar aƙiba Allah ya aike zuwa kalkalin ya ce ma ya rubutu sai alƙalami ya zama yana rubuta Allah zai aiko Nuhan annabi Nuhu alaihi salam nabiyan matsayin annabi zuwa mutane ne fa ba da an wanda yake annabi Nuhu zan shigar da shi a cikin insha Allah wanda ko sama ma da Nuhu zan kai shi wuta kuma Allah ce a alƙalami ya rubuta Allah zai aiko annabi Ibrahim nan gaba shi ma in wanda ya fi shi aljanna wanda ya kama shi Musa ya zo ya kan gaba da annabi Musa sai ne ya zama yana nufar annabawa ko wani da annabi ya ce Allah zai ɗaya ko wani da annabi lokaci kaza in lokaci ne ya yi wanda ya fi shi zai shiga aljanna wanda ya kama zai shiga wuta wa umarmu da al'ummomin su abinda a amsa duk wanda ya fi da ya zai shiga da shi aljanna wannan gona aminu zan kai shi wuta alƙalami ya shiga da wuta har ya kai ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala da alƙalami ya rubuta cewa qawmu al-ardhu ila al-haq Allah ce alƙalami ya rubuta Allah zai aiko annabi Muhammad zuwa ga halitta wanda ya ba annabi Muhammad biyayya Allah zai shigar da shi aljanna ومن أثاره سيئة كلمة ذلك كلمة ومن أثاره وقيل ذا أم النبي سأهكلم على الكلمة الصعبة أكشى الكلمة كي لبن وسبب كلمة أتكام على الكلمة الأمر هيكم على الكلمة يطاقي ألم على تلك الحالة إلى إلى هذا سنة والنرانا سنة الكلمة يضم يطاقي جنكي سيئة وقال الله يشفى الكلمة Allah ce mai alƙalami. Wannan al'ummar da haka za ka rubuta ba zan faɗi wata kalma wadda ba ita rika ma a rubuta ba, ummar Muhammad a kan annabi Muhammad. Ka yi ladabi gare ta. Sai alƙalami ya ce ya ubangiji ni zan rubuta ba. Sai ka rubuta. Al'umma ce mai yawan laifuka. Kuma ubangijinta ubangiji ne mai yawan gafara. Mai yawan haƙuri ba. kuma rahama ta ni Allah sama karfi ta riga azaba wannan ita ce sunan da al'umma Allah Muhammad farko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ma halitta al'aqal shi ne hankali lokacin da Allah ya ci hankali Allah ya ce ma hankali a ƙarfin hukunto ma'ana taho sai ya taho alƙalin aka ce ma alƙalin juya sai ya juya makarar sai Allah ya ce mashi na kusurfuka hankali wallahi ina farka wala ukan da lallaka wallahi zan baka kamala in kuma ma ku hibba a cikin duk mutum da yake wani ko zan baka shi ne kuma zan tare ka min kulli ma aqulu daga dukkan wanda nake shafa duk wanda ba ni da wajen cire hankali da in ba in ba cirewa hankali ba ba ka zuwa ka sassaka kince da kanka ko ka tsere bakin kare da kanka kuma ka mai da shi ka ce shi ne ubangiji gare ka to kaga sai an ce musu hankali don haka wanda ya kai cikin masu imani to godin Allah Allah ya rabe shi duk mutumin da Allah ya so a ƙaru akalan Allah bai ba shi hankali kuma hankali cikakke wanda Allah bai tsama min al'amari sai ya sauya mashi wani bangare na hankali duk duniya wanda ya kowa hankali ne Muhammadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an gaba shi an gaba kadai ka zo tare na hankali duk yana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo da sauran jama'a don haka shi Annabi Muhammad ya kowa hankali yana cewa a ƙarfin manyan hankalin mutane wanda ya kowa yi ma Allah ne ya wa halakar nautar Allah ya halicce da girma Allah ya mata magana ya ce mata man alawa ne ne ni kamar yadda Allah ya halicci hankali aka yi mashi tambaya aka ba shi umarni ya amsa to da aka kai ga nautu da aka tambaye ta yadda aka yi magana da ita ita Allah ce mata ke mai nautu man alami wane ne ni kai ne ubangiji aljariyu mai girma a to hankali ke nan hankali da aka tambaya hankali wanda ne ni in ji Allah ka tambaya hankali Allah hankali ya ce ma Allah kai kai ne ubangiji wa adal ardul hakimu ni ko wulakantaccen bawa ne gare ka to amma da aka kai ga nafsu kamar haka ba akala sai wani tambayar da aka wa hankali man an cike nan wacce ce kuma ni Allah wanda ne ni sai nan ku ce da Allah karkam kai amma kuma ni ma ina da limani ce to sai Allah kaza mata tsawa sai Allah ce mata eh makalar sai nan ku ce makalar ta ce mashi anta anta kai dai kai ne wa ana arabu wani ne ce sai Allah ya ce mala'iku asibuwa ko azantar da nan aka kama nan ku billahi aka sanya cikin shekara cikin wuta shekara dubu sannan aka ce to hanyar da ita wani allah ta da rubu wani ne ni ta ce kai kai ne wa ana alami kuma ni ce sai allah ya ce amma da cikin wuta lokacin da ta hito sai ta ce ba allah kai kai ne ni ma ni ce sai Allah ce to yanzu a canza an a canza nau'in kogi a ladar tsada bin juri da yunwa aka hada ma lamar abin da suka zo rana guda da saka labai ta karar da ce an tarzon da ke yi Allah kai ne wani mai girma ni kuma ni ne baiwa wa lakatatta wa ƙarar da Allah zuwa wa ƙarar ce wa ƙarar da ce inda haka da lamar to annabi sallallahu alaihi wasallam inda haka ne to wannan bai da kuma gani ba a nazar ta ta taboru sai ma Allah ya yi illa bi shi da yawa don haka zai abu ya kama sai ga mutan ko kalamta ga alhala kamar kowa ya mutu alazar ba ba da makiyan makiyan ta adam guda hudu na farko duniya da shaitan da rai da son zuciya ko wani guda yana da makami kuma yana da abin da a kurkuku ita duniya dai an ce mafiya ce bukawar hannu makamin da suka cuta wa ɗan adam bukawar hannu hulɗa da wuta amma kurkunta da a yi maganinta ita duniya alƙullatu ka da kai ka janye kan kai don ba wani garkuwa ita kuma yin filawa makaminta a shigar ƙoshi da zarar mutum ya riga ya koshi sai tsoro musa an dana wani wata ba. Wata jira a juru, kurkukun nan shi ne a juru ruwa. Shi kuma shekan makamin da ke cuta da adam shi baki. Amma magani ne kurkukun shi ko a san su kauci. Wani shekan kaban ka yi sako da bakinka ba kan sai ka hoka. to in ka kama ba da shi ta da gama da shi ne ita kuma son zuciya makamin da annabi kwana maganin kwana ko asaru rashin kwana kullum janye kai da kamin kai da musamman jama'a ni kada da hulɗar jama'a da yunwa da kawai da rashin kwana su ne da rikon al'adani abdani wasu waliyan manya guda hudu ko wanda guda daga ɗaya da su kudurorin duniya wanda da kimbirin idan kudurin gautar samun ana ne da kuwa sai a ɗauko da yana da shi da wani su kuma daga cikin daga cikin nuna ba sai a ɗauko wani guda a sa da zan mamalin ɗaya da su wani a ɗauke ta. Kalace da kalace in da zai wata da gani layu a cewa ba a cikin da kalace da kalace da su da yawa. don haka zaran arziki ya tsara da da kowa da wurin hali ya tsara da shi saboda an sha babban malami shi da yawa
وإن لك لأجرا غير ممنون وإن الأجر والله كان لله لك إليك غير ممنون وتبع مليك أولين الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى وجه والله تعالى وجه يا رسول الله كان لك الطريق أزيد من الجرمى وكما لم تكن إذا تبيع تقبل قولي يومك sai an yi tattara ta gaba da aka mai ita kamar dabba an kawo annabi Muhammad aka tsora su daga yadda aka mai da ita wannan kyakkyawar ɗabi'a in sha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kowa ka kira da shi kyakkyawar wannan don bai san wani aiki da zai kyawar da shi aljalil sarki Allah ya ba da labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin kyakkyawar wannan wannan yadda an kalmar da ‘yan maulidi suke amfani da ita cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hanci annabi Muhammad kuma ya tsaya ya kira shi da waɗannan kalmomin da wani ɗan adam bai iya yin su ba don haka masu maulidi suna koyi da Allah ne a cikin kira annabi Muhammad da faɗin kyawawan ɗabi'o'in shi da Aisha suna cewa a ɗabi'un annabi shi ne alƙur'ani da aka tambaye shi ne na ɗabi'un annabi sai ce ku karanta Qur'ani duk abin da Al-Qur'ani ya karanta yace ayi to nabi Annabi Muhammad shi duk abin da Al-Qur'ani yace kar ayi to Annabi Muhammad bai wannan abin an yi arifin wurin da Muhammadin wanda ka sai da tafi ko Annabi Muhammad ya karanta Al-Qur'ani ai Allah ya ce kada ku zahar mu'minin ba su imani to rabbanta masu kaskantar da kai a cikin sallah waɗanda suke masu kawo da kai daga yasan san magana ko ya san aiki waɗanda suke masu yin da har tsoron Allah shi dukiyoyin har zuwa ƙarshen aya wanda Allah ke kula ita murwa da su waɗanda su ne magata wani irin gari annabi ne sunan firdauna wani sunan zan gari aljanna firdauna fi hali mura wani sunan abu kadara ba lawa cikin jami'in firdauna waɗannan da yi kuma alƙur'ani shi karo na al'ummi ne su ne da yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yi kuma annabi ne shi ne alƙur'ani kullu ma amara bi alƙur'ani duk abin da alƙur'ani ya ce ayi to annabi yana tsayuwa da ra'ayi duk abin da alƙur'ani ya tsawata to ko ku fassa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bal alqur'anu huwa ayyu ma'ruf kan in kana son ka ce ne alqur'ani ka ce shi ne alqur'ani a shi qur'ani kala biyu akwai ma'anawiyin na koyo wani kuma alqur'ani na ma'ana alqur'ani ma'anawi qur'ani na ma'ana to shi ne alqur'ani wa muhammad shi kuma muhammad muhammad shi ne qur'ani hissi na kuma wanda ana son a ga aikin qur'ani aikace to a tambaya a ce menene annabi kai to duk abin da annabi kai shi ne qur'ani duk abin da shi ne qur'ani yana nan shi da muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hakkai mai tunani in kana tunani sai ka ga alqur'ani ya rubutu a cikin duk annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga ma'ana wannan shi ne ma'ana wannan kuwa shi ne ma'ana ta alƙur'ani shi kuma wannan alƙur'ani ya bayyane urukun shi ne annabi alƙur'ani ya zo ke bance saboda samu annabi Muhammad na Abdul Muttalib
جميع أهلاك الأنبياء دكا جاء والسيد والأنبياء وكنت ترى أشياء محمد صلى الله عليه وسلم annabawa suna da kyawawan ɗabi'u amma wasu zai wani a cikin sashen ɗabi'u a cikin annabi muhammadu akwai tsarkin tuba ɗaya da al'adun shukurin wuni a cikin annabi muhammadu akwai godiya irin ta annabi nuhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam na da aisha ta ce ya rasulullahi kullum ka tashi kana kiyamu dai ga yunwa tana kama ka kuma marmashin ka za ka huta inda zan gafara shi Allah ce maka biya da zai ka tsaro ma ta kaddam din da shi gaba ta ala sai ce maka amala a kuma a da shi kuma bai kamata ga yin irin ni'imar da Allah ya yi mani in zan mai godiya ga shi ba to ina godiya ne ga Allah ba zan yi ba ni wani abu ba sai ya ce shi an yi godiya kullum Ibrahim ɗabi'un a ɗalibin fadatantaka na annabi za su zuwa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila da Musa ƙarshen niyya annabi Musa da ƙarshen yin matatun za su yi wa wancan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau ayyuba irin haƙurin annabi ayyuba yana da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar duniya annabi Isa da annabi Haya suna da cikin dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine duwatsun duniya wanda akwai yake cewa za a wajen hujjuba da shumarin da hali an lamdihi fa'araha ayyama shamani aljiba da shumarin manyan duwatsu min da halin na zinari za a wajen hujjumne ga annabi cewa in yana bukata ya yi amfani da su ya ce annabi sallallahu ce mali wani duniya ba ni ba duniya to shi da shi ko na mutu ake shafa a raha ayyama shi wani ni da ni ne ina ganin duwatsun nan na zinari ina kallon su ayyama shi wani su ne iyakar ɗauka ga ɗan adam cewa duniya ta tattara gare shi sai wanda ya ita. Sabu wa shukuru Yusufa da godiya da haƙuri na Annabi Yusufa sun Muhammadu yana ci Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa shi ma za a zarta mai jama'a bai da mukamani a cikin shi ya tattara mukamin gudanar farfuriya to shi annabi zuwa ya haɗa mukamai gudanar farfuriya a wadda da farko an jarumta shi na raba shi da mahaifi ne da jefa cikin rijiya da mai da shi bawa shan samun kofi wanda fara yi haƙuri ne sannan kuma aka ba shi ni'ima a ƙarshe ya zama shi ne wanda duk al'amuran da suka farko a ƙarshe ne amma saboda lokacin ana yunwa sai da annabi yunwa a yanzu zaɓi wanda za mu yi kai bai cin abinci saboda kada ya ci ya shagalta ya mance da mai cin yunwa saboda haka ɗaya sai zan bai cin abinci saboda gode ma Allah kuma na kallon shi Allah tsora ma zuwa mutane kira haka da wani Qur'ani bayan waɗannan annaba Allah ya ambato mu sai ce ulaika allazina hadayhum Allah waɗanda annaba da kabi ambata su ne waɗanda Allah ya shirya ya Allah ya shirya mu jarawa ibe tabi kai ko in ji mu da shirya to ka kuma san cewa duk abin da Allah ya ce ma annabi ya aikata kuma zai zartar tunda mun ce kana mu rubuta Qur'ana a shi Allah da bi'unan shi ne Qur'ani to tun Allah ya ce ya tsaye a cikin sifofin annabawa to ka san sunanta an gama a cikin tazafiya ya yi koyi da mafi aisha cikin koyi ɗalar fi shari'a wanda ba cikin doka ba amma shari'a da muhammad da zama na hasin da shari'a ta share dukkan shari'a da zuwa gabata an yanka zai irin fi shari'a ba zai koyi da zuwa a cikin shari'a da aka nufin a cikin كلهم أما تذكر أن ما جماعة مكارم الأعلى يا تذكر تقول دعا جنة يرى ربنا أن ما الله أن تعالى وأن ما مرش شيني شي كذا وأن تعالى تذكر أن ذلك بارك وأن شي مبارك من قرب لي كشا محمد جماعة دين المكتب كلا عليه الله ما لا الفلك دعا من يرى أن ما الله يا تذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم فلا عليه الله على ذنب الإله ليش ما قولش أن فلك hasken alƙur'ani za a yi bayyana a ɗabi'un an a ɗabi wa ana ɗabi'un an biyani ɗabi'un dukkan annabawa da dukkan sifar ta kamala da girman ɗabi'un suna na cikin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wa sama fara harki sai Allah ya sifar annabi Muhammad Kabiru cewa ɗabi'un annabi masu girma ne ɗabi'un shi masu girma ne halƙuhu azimun hulukuhu azimun halitta ta da girma ce da shi a da girma shi don shi ɗan adam kowa ta yana da ƙarfi guda biyu akwai ƙarfi na hankali daidai ƙarfin hankalinka daidai mu'amalarka da jama'a da kuma akwai kuma ƙarfi na ilimi na fahimta da ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarfin hankali na annabi sallallahu alaihi wasallam لم يرجع لها قبل إلا بالسلم فأي مرة إذا السلم إذا أنا البشر جنبت الله في عملية هم قليهم أن ننزل الظلم عن أي إلا بالفرد فيسرع أي مرة إذا أشكل أبين أنا يوم الإنسانش أبين أومات لأبين أمر هذه فلا أما أبين أهرب فلا تقولنا أهر أنك تكون وطن suka ɗauko nunin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kakanni ne wanda wata mokanya ta ga hasken annabi da goshin wani kaka annabi sai ta gani ta ce mashi ka alayya wa laka yuzuru ma kuli yuzuru ma kuli ka minan minan imin ka zo kai kwana aure da ni ni kuma zan ba ka abin da aka fanshe karshe na al'umma don baba ne ya yi alkawari cewa shi ne shekaru hamdu ya ce ya yi alkawarin in ya samu ƙaruma to zai yanka guda to shi ke nan sai aka zo shi shi an zama wani ɗinga kuma shi ne haske a da shi ne to shi ne sai aka zo aka ce to a yi ƙuri'a da aka zo aka yi ƙuri'a sai ta faɗa da shekaru hamdu aka ƙara yi ta faɗa gare shi to sai aka kawo al'umma an ka sa raƙumi goma an ka ce in ƙuri'a ta faɗa ga raƙumi goma za a yanka raƙuma goma a ba da su fanta da shi ya rubuta shi ke da aka yi raƙumi goma ba su ci ba suka faɗa shi ya rubuta aka ƙara sa ashirin aka sa talatin aka sa arba'in sai da aka sa ɗari sannan ƙuri'a ta faɗa ga shi ya rubuta ga raƙuma ɗari sannan aka ya ranka raƙuma ɗari fanta da shi ya rubuta to ita wannan mata da ta gama na hankali a nan zai shiga shi a a bayyana wani kan su ma ku da zai yi ka zo ka kwana aure da ni wani kan su ma ku da za a zan ba ka da kuɗi da ni ka kwana aure guda da ni sai ya ce mata amma haramun farmama su tuna wani hindu ma hallafa amsa dina amma haramun aikata zina farmama su tuna na yadda a kashe ni ba tare da na aikata zina ba والهند أولى لا حل فهلت وكان نارجي فأمت دينه بل إن بينا مبكى للشوال نيني كنيما أولنكي أشير أتارو أبين شواليني وجدي تفضل بابو وأنم بينا هو حركة ذلك فوقنا لي بلا تنفع وأنا أتمنى أن حتى أن محمد صلى الله عليه وسلم bayan ya zo ya ya nemi mata da aka haifi da aka haifi a cikin hasken ya koma wurin na na adila shi ke nan sai ya dawo ce wannan mata to yanzu abin da ta nika nema gare ni mu ta hanyar da dama ta fa saboda ma amanar da ya ɗauko ta kai wannan haske lahiya in ta san abin da ya kami shi ya san abin da ya kami sai ya dawo da ya ce to ga ni na dawo mu ta abin da nika ce man yanzu mu tace a yi kuka abin da nika nema gare ka ya riga ya muka to haka yanzu ko ko ko nawa za ka ma ba zai yi ta aure ka ya الحرام فلا الحرام والمنكر أدينكي لأدين حرم لا تدو أنا بيتبع كمان كتبا دوكا قلبي تأيكي تنا نشكي واجبي واجبي دواجبي da hujjar mutaji dukkan kalmi alaƙaliyar ta hankali tana cikin ilimi ne wa fara da lalata wa ƙarfin Allah ba mu tsara to sai Allah ya tankwar kan nan shi waɗanda ka ala mutum azimi annabi ya fassara wannan da hanya wani da su na ƙwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene wannan sai ce an manzala maka kaya ne wanda ya samu ce kana ji kana gani kamar yadda ya yi makorai shawa su suka kore shi da garin makka su suka tuta masa habbai ne a dalilin shi ba a dinda ba a masa habbai ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mutuna ya dawo ya zama yau ya ci makka da yaƙi da an tara mutanen gaba mata gaba ne ya ce mun ya ala makana ma za ta rawar annima irin duhu ni ne wanda kuka kai kora ni ne wanda muka cuta masa faini ni ne wanda muka yaƙa to yau ga shi Allah ya ba da nasara kun koma bayan hulku na yaƙi da wanda ne me akan lamu game da ni sai suka ce mun arwosa arwosa abu kalimun wal mai kalimun mu ba abin da muka zo wani gare ka zai kai aiki da zumunta don kai dan kwarai ne kuma dan dan uwa na kwarai ka gwada mu da haka da yake mun kira hagu ba su mutu da ku sai ku aikata to ka ga wannan ta abu a Allah da rabbi cikin tsuta wanda aka wa a cikin kwanciya ya dawo shi biya ne to kuma ka sadar da wanda yake maka daga cikin zalan wa irin matsalar da aka yi da yaƙi tsakanin annabi da annabi da amma duk da haka da ya kai tara mutala musulma tara wuta wani wanda a tara wuta mutunta wanda ya kuma cikin da ban zai yi zuwa zuwa habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika habasha yana nema a sarki habasha na wurin da kaga iyakar sadar da wanda yake mata kenan wasu mutane ba hana maka kuma ka kyautu samu wanda ya halarta ma ya hana maka da Allah subhanahu wa ta'ala ya zubarta annabi sallallahu alaihi wasallam rusul rusul kikkiawar dabi'a sai muka gano rusul kikkiawar dabi'a lamari ne mai girma sai aka fassara shi da abin da wani annabi na karama da mutunoji jami da manyan ayyuka da kyakkyawar dabi'a min amal aure farkon abin da ake awon aikin fara kyakkyawan ɗabi'unai da kyakkyawan mu'amala ta jama'a wanda ɗabi'a da ta gyaru ko ya zai banzar da maƙwarciya wurin Allah ta fara wa ta'ala zai ta halittu wani mutum mai cin mafai ya taɓa yawa zai ba za a lantar da zai yake kan yi shi ƙara da wani mutum mun ƙara da mutu wani ɗan aljanna ne zai shigo yanzu kuma haka amfani da zaɓi da Allah ya zama da shigo da ya shigo sai sahabbai suka yi gauga wani gaisawa da shi suna tambaya sai sai suka ce ma Allah ya zama da dullana ala amalika to Allah karantar da mu aikin da kai don mai koyi da kai ya kama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna wani mutum zai shigo gidanka to kuma ɗan aljanna ne ana tsoron a ga wani ne da shigo sai ga ka shigo sai ce to ni da kuka gani zan ci duka fi da talatin ni ba mai yawan ya mu layi ba kuma wani yawan azumi na nazira amma ba zan faɗa ba ku ba ku shi wa na abin da ni kame shi ne ke kakam idan an fara in na waye gari anni la arjur jilla ni in nan waye ne ban kullur shi na yake wani ko yake wani kan guda a cikin zuciyata ga wani bawa da cikin bayan Allah hakin wa in yammanta kuma ban ɓata harshe na ba da ɓata harshe na da suka wani bawa da cikin bayan Allah hakin yammanta to kuma dai yayi alwai annin za a zai mai gida wa gilla kuma zan kununta wannan dare da shigo ba zan iya kashe wani bawan Allah a cikin wannan dare ba ko ban da harshe na da hukan wanda shi bayan Allah ƙaru da mutum na kai da cikin kuma za ka lallai wannan ɗabi'a ce da gina ita kai gida a jan ranar aljanna ranar lahira rana ce wanda dukiya ba ta amfani ولا أبغى أفهمين سيما الأمور أن القلب سليم الدلائل يمشي كما يمشي الله الإسلام جزاء ولكم الأزيم ولا شيء لشكاة الذين أتى صلى الله عليه وسلم تبيبان تبيبان عليه الصلاة فترانسلنا يقول على الكلام كل ملاهرة ذل مولا حتى كان شيء الله سبحانه وتعالى من جمع الوقت sai Allah ya fara kira da shi yake shi wallahi kana da manyan manyan ilmi da girma
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وتنزل الله سبحانه وتعالى ce a turkar zuce suka suka ce maka mahaukaci baka tunfiru to za ka ga ranar fa'ida ce maka mahaukaci wajen firu da kuma kuma za mu ga wanda ya ce maka mahaukaci duk a yi kuma wani mutum wane ne an kajalta da kuma hankali an muhammadu bazuru kuma ce an muhammadu bazuru ba a kuma hankali za mu gane kuma kai kafin a zunubin fima hauka ga wasu ne auni ne hauka gare ka ne ko gare mu an hauka ta tafi da gare mu su ne ba hauka ta masu kusa da kowa kayan ce suna hau bauta wanda aka gama da hauka manzano shi martun wanda ne da zama wani martun martun kakkalma a ƙuru wani mai turu wani da zuru suna wani ba'aru inda na fada
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدئين inda na fada ubangijin kamar ya rasu na mu a lauci ne wani liman kwalla da wanda ya ya kashe arziki ga tafarkin addini wa mu a lauci kuma Allah shi ne masanin bilmu da dina da shirye mutane فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تنير كمدينة لا تنير كلا كبيرة ما تقلل نفسه وعليك أكبر فقل تقول هذا الشيء المكان آية أنا أريد كل شواء كل شواء ما أنا أريد أسرمه شاطر ربك حجي ولي المجيلة بيبك تمشي sabani tsakanin mulkin Muhammadu ya wani dama ne muna son mu huta ka huta abin da muka bukata ta turu kuma ana tafsika da aya cikin zaki da shi mutum shi kira ko kan mutum da rabi wannan tini ka ne wanda da wannan da hankali da muka cewa muna muna tsakon hankali ko an ba ku ta mu don ta ince mu kai muna mai magana mu ko in ka kama bakin ka ba ka shi ko kan mu ba ka shi ta hankali mu mu ko za mu kama bakin mu ba za ka ba ka ba kar a ƙarshe an waya da zama tare da kai a ka shekara guda mu sha mu sha biyar in shekara ta kare kai kuma ya sai ka koma da addinin mu ko kuma in ba mu da addinin ba ka yaba ko kan mu na da doka da mu mu ko mu sha addinin ka to wannan abin da kira shi kira mulaha abin da kira mulaha kai kamshi don idan wani bukata a saba a jininka shi ne kira da rana shi ne Allah ce ba za su yi bukar su dina kada ka fiye masu ƙarya da alƙur'ani ba za su yi bukar su dina ai ya ka fitar yin fara kuma da irin kada ka fiye wani abin da ke kiran gire shi wasu suna fatan ɗaukar hiru ina ma ce kayan taushi da wanda ya su wani ne nuna kuma da taushi daga gare ka yan muhallinka suna neman ka ka yi hana mana ke sauki tare da taba addininka to ita hana mana mu ce ina ta damu an tsaro da ta damu da an kuma gudana su da tsarin gudananci shi gudananci da bayanci gudana da wasu abin da ake kira gudananci sadakar sadaka ba da abu annabi yana cewa kuɗin su gudaniya an yi wani mai lallashi to kuɗin ka lallashi مدارة كنا نزلنا في الجماعة تركة ومن أعلى فأخوك في الجماعة كتير إلى الجماعة وأعلى أن يجرى الله ذكر وانا حديث لنا من فرق بين المدارة والمدارة دعا قال بمبت مكان المدارة شيء المدارة مدارة شيء دلال شيء na yadda ke ƙorafin da ya yi alheri har ya gane ya manci addinin ka ko hanyar ka ko wanda ke tsara masu ya manci. Shi ma wata hananci wata an gano ta shi kuma da ta kado. Da muhammad da muhammad ma ce da mudaranci sarkaci da mudaranci sarkaci. Abin da ake kira mudaranci kullum ma tuki ne da soya kan abin da za ka falon wa na duniyar ka. A kan addinin kai ko da. wannan duniya yin ranar da jini ba da duniya don abin da ke kuta kamar yadda wani sahabi a zai zama da ya kama hanya zai da hijira sai kayan mata kawai shafi da zuwa mai da suka cin mai suka ce Allah ya kama magana shari'a madina ta kare sai ya ce mun zo guda da ta mu zo mu yarjeje ya da ku kuma mu yarjeje ne a tsakanciya kun san dai ni mai dukiya ne muka ce sai ce musu ina da wuri dukiya wuri kaza ina da ita wuri kaza ko ta hikku zan nesa mamadini ko kuma ta ta ta madina ne kila da adina lokacin da in ka mu da dukiya kan ma mun ba ka dama kan ta ta ta madina yace ya ya ne ko shi ne yana da ka yi yace ko ni maza na so kuma yace mishi ni'imar ni'imar da sadaka ma da da sadakar ta kai na ba da dukiyar ka don ka kila da adinka to shi ne kira mudalanci ka ɗauki dukiyar ka bayar don ka kila da addininka. To shi yake kira mudananci. Ita ko mudahana. Ka miƙa addinin ka don neman duniya. Wanda ya kwan wani abu na addini ne. Don neman yadda ɗan duniya. Don tsayin wata alfarma ko dukiya. to shi yake kira mudahana a takaice dai mudahanar ki tarkace ka biya su mudahana ko babban zunubi ne da ne manyan zunubai tabaraka wa ta'ala an yi an yi kabilan mudahana Allah ya hana annabi da kake mudahana ka kare a wanda kuma shi ka kira shi gare ta a kuma Allah ya tabbata da wani nuna mukira da ɗabi'o'i ashirin da guda goma
ولا تطع كل هلاك مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مقتد نقيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين
Allah subhanahu wa ta'ala ce a ya Rasulullahi la tuzi kulla halqani a kalka biye mu mai yawan rantsuwa shi ne wani nuna gira wanda ya jagoranci waɗannan shawa wurin cewa a yi hana sai da kirkiriya su bi addini ka shekara ka bi namu shekara ko ku su bi addini ka kai ka yaba namu addini ka shekara ƙwararru to shi ne Allah ya ce kada ka biye shi wannan mun shi ne wani nuna gira wanda aka fi wani guda goma na wani wani suna ne halali mai yawan rantsuwa bilbani da karya mahinin ko wadatarce ko shamu muka na kira shi kakki kai ne bai da zuba ta mutuncin za mu kusa shi amma ne mai yawan rada ai ayyari mai yawan kiba mutane mai yawan rada mutane hammashain jinani ne mai kai karo na annabi manci بين الناس كان مدرس على وجه الفضائل النفسية الصحيحة بين الناس كان مدرس لن أقبل الكبائر yana daga manya mai zurfai annabi mace har annabi ya cewa la ya zurun jannatu attatu attatu min annabi mace la zurun jannatu da shiga aljanna manna'in lil hayy sifa ne kuma shine hana alheri bahirin bil mali kai ya kai kowa gori ko bahirin al-hukum haƙoƙin da suka wani suka ne bacci da sallah ba su da wasu mota ne kuma ɗan ta'adda ne ai zalimin azzalimi ne asirin mai yawan zurfai asirin mai yawan zurfi kutullin kuma mai kusan sassariya ba da zalika karɓar da waɗanda ɗabi'u guda tara cikon ta goma da nemo shigo gobe ma'ana da iya ba a san uba ne ba shi ko shi a shi ko sha ba yadda duk wani mukira ana danganta shi ga mukira amma mukira ba uba ne ba ne cewa ɗanɗan mukira ne ba ɗanɗa ne ba ne ƙarya ce a takaice shi wannan wani nuna mukira ɗan zina ne bai uba da aka saukar da wannan aya sai ya ɗauki bashi ya ɗauke bayan ya kai da ya kai ta ba kowa da shi ta ita ya ce mata to kowa ga wutan bai ubangijin muhammadu ya zubar ta yi ashirin kuma da tsarki mun yi kwashi guda goma guda tara duk da muhammadu ya mutu ya san gaskiya ya mutu ya san shi kenan amma kuran nan tsaye ta cikin wata wani mai da ba a wanda ya san da zance yanzu kan wanda da kin gana ya tsaye su ko shi mutanen gafiya ko da kashe wani la in ba ki mutanen gafiya ba aka fi ki zaka shi na nan ba wanda ya ci ba da gari ya ce muhammadu ya ce wai ba a kuma na ba ni nan da nan to wai mu kira ba kuma na ba ne sai mu ce mashi wanda muhammadu ya mace ko da nan guda ta da yamma da gaskiya ba ko da ta ko da gaskiya ba kaga wanda ake cewa mujira mai karan mai dan gaba ne ma'ana bai lafiya ba lafiya bai da jin bukatar mata kuma ga shi mai yawan dukiya da auren ku ya dauro lokaci kuma ba ku da wani tsaka kimtu ne an yabo zai ji tsoron kada ya mutu bai mutu na tsarin dukiya sai da kuke da ɗan wani da dukiya sai shi bai da ɗa ni ban da dukiya ai ruwa sai ni tsiraki ne sai ni ba da kaina ga makiyayen da jira don haka kai ɗan ɗan makiyaye ne wannan shi ake kira wani nuna da jira ta ne haƙi an nuna da ɗari shawar da to wanda ake wani tsoron abinda don maka ba wani ya ya ɗauke mahaifiya ta ya tambaye ta da Allah ya tashi da hankali game da wurin bayan sallah an yi can baya to ka ne haƙƙi an yi da bilahi ya kamata da shi haƙƙi ne imani da Allah amma da yake bari da kafin la ya ruru da nada wani zina ɗan zina bai shiga aljanna wala wani wani ko kuma ɗan ɗan zina ko shi ka wannan da hadisi ya gangaro dan tsira a shi da mafi mota hoton uku kowa ta kuma ne da shi shakku mai kudi na na aisha ta ce sai na na aisha ce ya mutu zai a wani zunan haihu bulari wallahi shi ya ko shi ya yi hoton uku ma na bai to an shi wannan dan da to aka yi gwani ba mi a to mi an ba a dan wani zunan shakku zunan da rafi a shakku matsayin na ya yi hoton uku na bai illoli guda uku dan da ya yi kuma illa gari mata shi ko alhali bai koroci da yi ba wanda ya koroci da yi a inisar barala in ya riga ma Allah za a gama kawo in ya taru tuwa Allah zai shi tuwa da shi ko bai shi bai gani ba wa shehu shehu na shehu mu yana cewa wanda a ɗan jira wani da wani kan sosai wuta a san da hukta da hiru sai Allah ya gaba shi da kasar yin tsarki ya Allah ya kashe da tsere da shi manyan wani halibobin Allah a bayan kasa wanda ya halifa Allah wani tsira kudurin zamani awon imamani ko ko halibobin guda biyu shi shi halifar kodaye shi ne halifar gaba ɗaya babba wanda ke da shi hukun mulbari an na yi wa ko kuma na yi shi shehu yana cewa malaman sun kai kawo mi ake kira wani da ke shan da zami dan gina shi ne mai illa daga abubuwa guda uku wanda ba ya kuma zai wuta a wuce ma'ana dai dan gina wanda ke yawan aikata wannan albasha kamar yadda aka ce wa ni kabirin harbi alfadalu kamar yadda mayaki aka ce mai alfadalu garauci mai yaki ko da yaushe za ce mai ɗan yaki harbi saboda yawan ayaki ne mai zina saboda yawan zina sai ana ce mai ɗan zina illa ne hazin amalin kamar ba a yi zai yawan aiki ba ba a rana to duka haka ne ليس المراد الولد الذي لم يكن جريمة يكون جريمة أنا من تنتبه يكون موشل الجريمة Allah zai bai bai kawai haƙƙin kowa da wannan ne shi ne magana da gaskata shi dan dina ya kula da layi ba wa ne da cikin bayan Allah in ya aikata aikin kwarai shi ma zai ce da kan kwarai فجاءني أجل الشر تأكل الباوى ميمون أي وقال أن يوافق أن يوافق ثم مثلا تكي بيوة شيء وياك شيء سوى أن هيا أكل نامش شيء وقال أن يوافق في أول ذلك يلا كوزيا أي ميكة سنة أي كتا أي كتا باي لما تجرب أشياء من أنك جرب ذلك إلي مسجرة شيء وليدون وكيلا ya sifantu da waɗannan ɗabi'u guda tara amma ya zama shugaba kadai an ba shi gabani a cikin kwallon da ajiye an kama zama da saboda yana dukiya wani da yana da ɗaya saka fara harar da tudu wannan mutum ya yi girman kai da aka mutu kan tafiya milan ba da saboda yana yawan dukiya wani da wani tafiya milan aula da ga yawan ɗaya kamar da ya fi kirkir da mutabir kamar da ba da zuwa kirkir da mutabir كانت عنده ثلاثة عشر ولدا يلا تاركوا مشاقه
صدق الله العظيم
kimanin shekara goma don Allah ya sa Allah ce a kai masallaci juma'a da kuma wajen haƙi gari sannan masu rubutun tambayoyi da Allah kan tsare ta rubuta tambayoyin zuwa kwana biyu na farko tambayoyin sun yi yawa sannan a kan zai kyautar rubutu wani ta rubutu tambaya game da wasu wasu arziki kimanin shekara shida ita ma ta samu wani mai iya rubutawa ko da hausa ta ajami ko kuma da da buku ya sake dawowa a yi talafi goma goma ga zai
الله الله لا يظلم الله الله يظلم الله لا على زوجها وطلاقها على زوجها إخوانه وزوجها على شكر إخوانه وأطلاع القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل صوت مسؤول هو أشبه كريم مشكور أتاك أو أتيت رجل لم نشر هذا الزوجة فلما شرع الإجابة نبي البخاري في موجه الإجابة وقال على أيام على أيام المفروش على أيام الجماعة. فلما شرع الإجابة نبي البخاري في موجه الإجابة وقال على أيام المفروش على أيام الجماعة. أما شباب الإدارة فهم تنقذون لأيكم وأبي على ذلك الرجل أما شباب الإدارة فأيضون مع البيئة والمسؤول ذلك أن فإذ كل يوم على باطنه وعلى الأحاديث أيضا بما يكون ذلك أما شباب الإدارة وكان كنا إلى كلك وكان أرى جميع على شبان ودوران أزواج ألمنا آية الكرسي جميع على حجم ورسالة في أساس الغوث والغوث وقال كما تعالى الكلية أن أشهد عنك على الله ليس على الله ليس حروف وكانت قلوب الله حب هدية ولا تؤمن بلا إله إلا الله Amin.
كانت الأمور له وهدية فيها اليوم على يوم الجابت وعلى بيت المقتلس يوم الحق أول يوم يوم التشكيلين على شكالة والتشكيلين على شكالة والتشكيلين على شوف مريوة على فرس كلاس حاجة الأمور له كل مسلم وقال كانت آية الكرسية أن يكون الله على ما شكالة الحمد لله رب العالمين والأرض كل شيء يشهد به الخلق أو أن يشهد به ذلك أو أن يشهد عليه كثيرا ويشهد عليه من كل مكان شر أنت الأرض القرآن وأن في قلوبنا ولا أذان ولا مؤمن يكون اللهم يا معهم سبيلا وتسر كثيرا ولا يؤمن شهيدا ولا يشهد كثيرا ولا